بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسد ثم على ولقد فتنا سليمان ubangiji ya ce hakika mun jarfi annabi sulaimana wa alƙaina ala kursi jasan mun jefa wani gangan rabin jiki a bisa gadonsa tun ma'ana sane dawo zuwa ga Allah ya yi gaggawan komawa dama Allah ya gaya muna ya ce Suleiman da yawan komawa ga Allah ne. Wato abin da ya faru shi annabi Suleimana kamar da muka yi bayani ga shi annabi ga shi mursali gashi kuma mai mulki ya yi mulki ya mallaki duk duniya gaba daya ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye ya zauna tsuntsaye ke hada fikafikai suke masa inuwa idan yana tafiya da tawaga duk abin da yake so aljanu za su ɗebo abin duk inda yake a sarrafa abin a yi amfani da shi rannan yana da mata dubu shi ma yana da ‘ya'ya ɗari uku yana da bayi ɗari bakwai matansa sun kai su dubu. To sai ce a cikin dare ɗaya zai shiga ɗakinsu dukkansu ya kwana da su kuma kowace sai ta ɗauki ciki ta namiji wanda zai yaƙi saboda Allah. Amma da ya faɗi maganan sai bai ce insha Allahu ba, shi ko Allah bai da garanti, Allah bai da dole, fa'alu ne lima yuridu. yana aikata abin da ya ga dama akan kowa lakin cewa insha Allahu to sai shiga ɗakunan su sai guda ɗari ɗakin mace ɗari ya shiga dukkan su ɗari nan ya sadu da su kuma dukkan su ɗari bawa da ta ɗau ciki sai guda ɗaya ita ɗaya ta ɗau ciki to da za ta haihu sai ta haifi mai hannu ɗaya kafa ɗaya ido ɗaya kunne ɗaya wa alƙaina Allah ubangiji ya ce mun jefa masa rabin jiki a bisa gadonsa ala ya fi su ma'ana sane gaggawan dawa zuwa ga Allah manzala su salama ya ce da ya ce insha Allah ne to dukkan su dari ko wacce za ta dau ciki kuma ko wacce za ta haifi ɗan namiji kuma dukkan su sai sun yaki akan Allah sai sun yi jihadi akan addinin Allah amma rashin cewa insha Allah nan shi sa Allah ya jarabe shi sai ga guda ɗaya ta dau ciki kuma sai aka samu rabin mutum sai maza maza ya tuba ya koma ga Allah sai Allah ya bayar shi dan kuma aka mai da shi mutum na'am
قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب sanan take dama mai komawa daga Allah ya ce ubangiji ka gafarta min ubangiji tun laifin da na maka ka gafarta min annabawa ke na fa dukkan annabawa masu komawa ga Allah ne kuma dukkan annabawa sun fi kowa tsoron Allah don sun fi kowa kusa ga Allah gashi yana ce ubangiji ka gafarta min laifin da na yi maka cewa na ce za su ɗau ciki kuma ba ce insha Allah ba to wannan rashin cewa insha Allah a mukamin shi na fa annabi to yayi laifi amma kaga in mu ne da yake ba kowa bane mu ba za mu dauke shi laifi ba amma shi fa yayi laifi sai ce ubangiji ka gafarta min sannan ubangiji mulkin nan da ka bani ina so ka karfafe shi ka bani mulkin da duk duniya wani ba zai sake irin mulkin ba kuma Allah ya ce mu amsa masa wata rana manzala su salama yana sallah a masallaci sai aka ga yana haka da hannu da ya sallame ya kace ya rasulullah mun ga kana haka da hannu ya ce eh shaidan ne ya zo gabana riwayan kashi biyu ne wani riwaya ya ce shaidan ne ya zo da bakin wuta yana kokarin ya sa ni a huska na wani riwaya ya ce a shaidan ne ya zo gabana yana rawa annabi sallama ya ce sai na kama shi na shaƙe har miyonsa ya zuba a hannuna na ji sanyin miyon nasa to na so in kama shi in aure a ginshikin masallaci da safe in ba yaran badina su yi ta yawo da shi sai na tuna annabi suleimana ya ce allah ka bani mulki irin wanda wani halitta bai sake yi sa bisa kasa kuma suleimana bai kama shaidan ya daure ba shi yasa ne ma na sake shi annabi ya ce in ba don haka ba da na daure shaidan da da sai kowa ya ga shaidan ya ce ubangiji ka bani mulki irin wanda wani ba zai yi irin shi ba kuma an bashi zulkarnai ne annabi ne shi ma ya yi mulki wasu malamai sun ce ba ba annabi ba ne amma mafi rinjaye yana cikin annabawa shi ma ya yi mulki inda rana ke fitowa a inda rana ke faduwa amma bai irin na suleiman ba lamarudu shi ma ya mallaki duniya gaba daya kafirin da aka yi zamanin annabi ibrahim amma shi ma bai yi irin na annabi Suleiman ba buhuta nasar shi ma ya mallaki duniya gaba daya amma bai yi irin na annabi Suleiman ba domin shi Suleiman ya gada ne wa warsa Suleiman dawuda wa qala ya ayyuha nasu ullimna mantiq al-khairi wa utina min kulli shay yace ya ku taron mutanen duniya wannan annabta da na gada an sanar da ni komai da komai hatta tsuntsaye in suna magana ina ji hatta tururuwa in tana magana ina ji domin tururuwa ta yi magana tsakaninta da annabi sulemana ya kai mil uku ya yi wannan mana udkhulu fi masakinakum la yakhdamannakum sulaymana wajudu wa hum yashurun annabi sulaymana ya taso da rundunan shi na yaki yana tafiya a bisa dawakai tururuwa ta fito gidanta suna shan iska babban tururuwan sarkinsu sai ya hangi Sulaimana tafiya mil uku sai ya gaya ma jama'ansa ya ce ku shige cikin gidajen ku ku shige ku shige ga annabi Sulaimana nan zuwa kada ya zo ya tattake ku ba tare da ya sani ba duk sai suka shige cikin gida shi ma da ya ji maganan da ya kusa da wurin da ya tsaya yaya ne ya ce akwai abin da yake jira sai da tururuwa suka shige gidajen su baki daya sanan ya hau ya ta tahiya kuma da ya ji maganar sai da ya murmushi ya yi murmushi ya gode ma Allah ausi ne an ashkura ni'imata kana tana mutu alayya wa ala walida wa amala salihan tarbiyu ubangiji ka karfafe ne ka bani iko in gode ma ni'iman ka da kai min na ka bani annabta ka bani manzanci ka bani mulki ka sa ina jin maganar komai da komai to annabi Sulaiman kenan yayi mulki wanda wani bai yi ba wani ba zai sake yi ba ya samu wata mata da ya aura ita ma mai mulki ana kiranta Balkisa a birnin Saba wani ƙasa ne take mallaka a wurin ita ce masarakiya kowa na ƙarƙashinta ya ji labarinta a ƙarƙashin wani hadiminsa wani tsuntsu da ake kira huda-huda a nan ne ya samu labarinta ya zo ya gaya masa inni wajattu imra'atan
فسخرنا له الريح تجري بأمره رساء حيث أصاب فسهرنا له الريح تجري بأمره رساء حيث أصاب fasaharna nahuriha ubangiji ya ce mun hore ma annabi suleimana iska duk inda ya so wali suleimana riya asifatan tajri bi amrihi ila lardati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin wa min ash-shahidin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin wali suleimana riya guduwa sharu wa rawahu shar wa arsalna lahu ala al-aqdir ومن الجن من يعملون بين يدي بإذن ربه ومن يبين عن أمرنا نذق بالعذاب الصعيد يعملون له ما يشاء من محارب والتماثيل والكفان والزاد والأزرات إيمان على نار الشكور وبنجد يأتي مفير مع النبي سليمان إسكا ruha'an wannan iska mai taushi ne mai sanyi ne duk inda ya so iska ke kai shi yana da tampon da yake shimfidawa ya hau da shi da tawagarsa a hasifatan ta janibi amuri tana tafiya a cikin umarninsa duk inda ya tunkara to wannan tampon zai hau tampon nan zai tashi sama da shi da duk tawagarsa duk inda suke so tampon nan zai kai su ubangiji ya ce mun hore mishi wannan sannan mun hore masa aljanu wa'inda ke masa hidima kowane iri wani shaɗi ne mai yamma yanzu suna fi ruwa su rufe a cikin ƙasa su ɗebo masa duk abin da yake so cikin ruwa su shiga cikin ƙasa su ɗebo masa duk abin da yake so kuma suna yi masa aikace aikace iri iri ya manu lahu ma sha'u min al mahariba wa tamathil wal jaffani wal qudur rasiyati su yi masa manya manyan tukane su yi masa benaye su yi masa gine-gine kala-kala ubangiji ya ce dumu hori musulmana a cikin kalkashin wannan mulki ya shi ba abin da Allah bai bashi ba komi Allah ya bashi tabbatin nan in ya zauna bisa in fadawansa ko sun kai su dubu suka zauna inda duk yake so tabbatin ya kai shi nan zai kai shi wata rana annabi Musa alaihi salatu wasalam yana tafiya sai gaji da tafiya ya ce ubangiji tafiyan ga na yi shi hanna gaji ubangiji ya ce musa akwai wani bawanmu yana nan cikin jehin hanya bawanmu ne ka je ka ce ya taimaka maka ka gaji da tafiya annabi musa a zamanin shi babu wani mutum bisa ƙasa wanda ya daraja shi saboda shine annabin lokacin shine mursalin lokacin shi ne ulul azumi yana daga cikin ulul azumi amma sai ga shi ubangiji ya ce akwai wani bawan sananan cikin gona ya je ya gaya masa da annabi musa ya zai iske shi sai kai shi shi ya ce bawan allah zan je in dakiya amma ga na gaji wannan bawan sai ya daga kai sama sai ya ce ma girgije sauko sai girgije ya sauko sai ce dauki annabi musa ka kai shi in dakiya sai wannan girgije ya dauki annabi musa ya kai shi in dakiya kaga kuma shi wannan mutum bai rabe rabin darajar annabi Musa ba amma Allah ya nuna cewa kowane bawa bawansa ne amma ya fifita wasu bayi kuma ya koye su wasu kuma ya fifita su ya bayyana su saboda su annabawa duk abin da suke so a fadar Allah ana yi musu shi yasa aka ba annabi Sulaimana wannan tamfol yana tafiya duk inda ya so guduwa sharu warwa sharu in ya tashi da safe kafin sha biyu rana ya yi tafiyan wata in ya tashi da la'asar kafin faduwa rana ya yi tafiyan wata ubangiji ya ce tafiyan tamfol din nan tafiyan wata ne kuma in zai yi tafiyan sai ya tashi da tawagan shi na mutane da duk tsubayen da yake tare da su da duk wani tawaga duk wani wanda zai iya tafiyan nan yana bisa tamfodin nan kuma da shi za a je
والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص ubangiji ya ce wa shayaɗin mun hore masa shaidanun aljanu suke masa gine-gine kowane iri walgawas kuma suke nutsewa cikin ruwa su ɗebo masa lu'ulu'u duk abun da yake so sai su kawo masa tawagar shi aljanu ke abinci su za su ɗora manya-manyan tukane da suke na ƙasa su za su sarrafa abun da za a ci in wani abu ake so na fili su za su yi amma akwai tsuntsayen da ake amfani da su irin alhuda-huda idan yana tafiya in ana buƙatar ruwa alhuda-huda ne kan zo ya tsaya sai tona da kafarsa idan ya tona da kafa sai a ce aljanu su gina wurin akwai ruwa domin shi huda huda yana ganin kalkashin kasa fiye da duk tunaninka idon shi na ganin komi zurfin ruwa kasa yana gani to sai aljanu su gina ruwan nan take a ɗayan a ba mutane a ba dabbobi a ba duk wani wanda ke da bukatar ruwa shi yasa Allah ya ce mun hore masa shaidanu waɗanda yake amfani da su waɗanda suke masa aiki kuma dukkan su wa ma yanzu ga ranar ran da duk min azabi sayyid ubangiji ya ce dukkan su wanda ya kauce ma umurnin mu to mun dandana mai azaba mai tsanani tun nan duniya za a fara azabtar da shi kafin azabar lahira saboda ka ba daman su saba ma umarnin annabi Sulaimana shi yasa ya ce ubangiji ka bani mulki wanda wani bai ƙara yin irinsa kuma Allah ya bashi komi mulkinka mutane za ka mallaka ba ka iya mallakar tsuntsaye ba ka ba ka aljanu ba balle ka mallake su ba ka iya mallaka abubuwan da ke cikin ruwa kuma iyakanka ƙasar ka kawai kike iko ba ka iko da ƙasar wani amma kaga shi daga farko inda rana ke fitowa har inda rana ke faduwa duk ya mallaka na'am
وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد وبنجي يتي daga cikin shedanu aljanun da muka hore masa akwai waɗanda suna da daure ne da sarka saboda shedancin su saboda rashin cin su saboda rashin bin umarni su an kama su an daddaure da sarka suna nan wuri guda ba sa zuwa ko ina wayanda ke nemo abinci suna nan suna wannan aiki wayanda ke tono abubuwan da ke cikin ƙasa suna nan suna wannan aiki masu ɗebo abin da ke cikin ruwa suna nan suna wannan aiki wayanda ke kawo labarai suna nan suna wannan aiki sannan wayanda suka yi taurin kai suka ƙi bin umarninsa sai ya sa a kama su a yi musu azaba kuma aljanun yan uwansu suke musu in ji ubangiji saboda su ne fadawa su ne dogarawa su ne jami'an tsaro duk aikin da ake suke yi kuma suna fili ne sauran mutanen ma na ganin su domin ana hulɗa da su ba kamar yanzu da suke ɓoye ba a zamanin Sulaimana suna bayyane ne aljanu na bayyane ne suna hulɗa tare da mutane saboda annabinsu guda kominsu guda fada sai a zo a taruri guda na'am
هذا أراونا فمنهم بغير حساب
hada da'una fadlun laman sun bi gari hisab ubangiji ya ce wannan kyautan da muka baka baiwa ne daga gare mu famnun in ka ga dama ka yi kyauta awon sik in ka ga dama kada ka ba kowa amma bi gari hisab mun baka abin nan babu awo babu bincike ba za mu tambaye ka ba ka ji wani mukami da wani garanti irin na annabawa mun ba ka wannan abin in ka ga dama ka ba wani in ka ga dama kada ka ba kowa amma ba mu binciken ka kuma ba za mu tambaye ka ba kuma wannan abin mun ba ka shi ba iyaka don mun ci gaba da baka abin kenan saboda mu kame irin nashi amma sai yayi alkhairi ya zama mutum ne mai alkhairi annabi Suleiman mutum ne mai kyauta wata rana ya gaya ma ubangiji ya ce ubangiji ina so halittu ga naka ka bani su in ci da su ko da shekara guda ne Allah ce Suleiman ba ka iyawa ya ce to Ubangiji ka bari in ci da su wata guda Allah ce Suleiman ba ka iyawa ya ce to Ubangiji ka bani halittun ga in ci da su sati guda Allah ce Suleiman ba ka iyawa ya ce to ka bari in ci da su rana guda Allah ce na lamunce ma je ka ba su abinci na rana guda Annabi Suleiman ya sa aka fara shirin shekara kafin ranar ya zo duk abun da ka san ana ci an yi shi bai da iyaka in na tsuntsaye ne gaya nan in na dabbobi ne gaya nan na mutane ne gaya nan na aljanu ne gaya nan an tara abinci kowane iri aljanu sun tara abinci wanda hankali bai kama ranar yayi duk wanda ya motsa ubangiji abinci na sai Allah ya ce ka je wajen Suleiman wani tsutsa yana cikin ruwa shi ya fara cewa ubangiji baka bani abinci ba ya ce yau abincinka na wajen annabi suleiman sai tsutsa ya fito waje ya zo ya sami annabi suleiman ya ce ubangiji ya ce abinci na na hannunka sai annabi suleiman ya ce a ga abinci nan ka ci iyacinka kowa zai ci ya bari tsutsa ya fara haɗewa ya haɗe wannan ya haɗe wannan sai dai ce abincin kaf sai ce ma annabi Sulaiman ban koshi ba don abin da Allah ke bani ko kwata baka bani ba ya faɗi ya yi sujuda ya ce na tuba Allah na tuba da kayan ka nan na ban maka na tuba ka yashe min Allah bai iyawa tsutsa guda kuma duk abincin ya canye kuma bai koshi ba sanan ga tsuntsayen duniya ga na cikin ruwa ga na tudu ga mutane ga aljanu nan take koma ga Allah dama Allah ce innahu awwab shi ne kowa daga Allah Allah ga kayanka bai iyawa wani aiki sai Allah to amma kuma ka ga dukkan halittun nan Allah ne ke ba su abinci da rana ya ba su da daddare ya ba su da safe kowane lokaci shi ko Allah bai taɓa gajiyawa ba kuma ba zai gajiya ba saboda bayansu ne kaga tsuntsu in ya tashi zuwa gida bai kan rika abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane na da tawakkali irin na tsuntsu da kowa bai yunwa kuma kowa bai talauci amma tsuntsu ya yi mu tawakkali ya yi mu sanin Allah shi yana da ƴaƴa a gida yana da mata a gida amma in ya je kuci ya koshi sai ya dawo gida ba ka zuwa ka boye sai ce Allah da ya bani yau gobe ma shi zai bani ka ji imani ne na tsuntsu da tawakkuli ga Allah kaga mu mutane haka muke yanzu haka wani na da abincin shekara aje duk tanaji ne ko wani ma na da na wata daya aje duk tanaji ne amma baka taba ganin tsuntsu ya zo ya aje abincin ba a'a shi Allah ne ya bashi yau ba wai wayo shi bane ba kuma karfin shi bane to Allah nan fa yana nan gobe ma zai bashi shi yasa ko in gobe ta yi in ya fito sai Allah ya bashi ai wani kadangare kadangare makaho ne amma cikin rame yake wani babban malami ya fito yana yawo daji sai ya ga kadangare to wali ne mutumin ya ga kadangare makaho ya fito cikin rame yana zuwa bakin rame sai ya bude baki yana Allah ba ni abinci na tunda bai gani bai iya nemowa malami ya ce ina zaune sai na ga fara ya taso far bai sauka ba sai cikin baki kadangare shi fara ya azama sauki ne ashe bakin kadangare ne yana fada sai kadangare ya haɗe sai ya sake buɗe baki jim kaɗan sai ga wani farafar sai ya fada cikin baki shi da haka ya ci ya koshi ya koma cikin rami kaga Allah kenan shi ke ba kowa abincinsa na cikin ruwa halittun da ke cikin ruwa sun fi na tudu yawa kuma duk halittun nan da ke cikin ruwa cikin ruwa Allah ke ba su abinci duk suna cikin ruwa ba su fitowa tudu kuma Allah cikin ruwa ke ba su abinci halittun da ke daji Allah kada sa adadi su kuma a cikin dajin Allah ke ba su abinci sannan ka dibi mutane ka zo alƙarya babban gari ka dibi taron mutane ka dibi mutanen nan fa za su ci da safe za su ci da rana za su ci da daddare wai wa ke ba su sai Allah Allah kadai ke iya wannan aiki don shi ke da kayan shi wanda ka gani kenan balle wanda ke koye bibin duk mulki annabi Sulaimana amma ya gaza ciyar da halittar don bai iyawa ashe mulki na Allah ne mulki na Allah ne iko na Allah ne komai ma na Allah ne tunda shi bai taba gajiyawa ba kuma kullum zai baka ko kana da shi aje ko baka da shi aje zai baka kuma tankan Allah bai taba karewa ba kuma ba zai kare ba shi yasa da ya ba Annabi Sulaimana yace famnun an sidik bi gari hisabi ko ka bayar a shi ko kada ka ba kowa ba za mu auna maka ba kuma mun dinga baka kenan kuma ba za mu tambaye ka lahira ba kaga inda ya gagara amma sauran duk wanda aka ba sai an tambaye shi in aka baka kansula hisabin da za a yi maka wurin hisabi sai ka kwandace da ma ba kai kansulan ba idan aka baka sarauta kai ne sarkin gari hisabin da Allah zai maka alkiyama wallahi sai ka kwandace da ma ba kai sarautan ba a duniya duk mukamin da ka rika in ka ji alkiyama ko limanci ne sai an bincike ka akan sahun nan da sallan nan in yayi kyau kai ne in ya lalace kai ne in ƙasa ne aka baka iko bayin nan in sun ji daɗi sai na Umar ya fito tafiya sai gamu da wata mata yana tare da wani sahabinsa sahabin mazarsa ana kira shi salam suna tare sai na Umar sai suka ga wata mata wata tsohuwa yaran ta kuka ta aza tukunya ba komi ciki sai ta kada tukunya ta kada tukunya menene umaru ya hangi wuta ya ce masa abokin tafiya ga wuta can da dare na ga hura dana je ka duba wuna wane ne wurin ko da ya zo sai ga tsohuwa ce ga yara na kuka tana kada tukunya ya zai ce wata tsohuwa ce na gani ba tana ta kada tukunya sai na umar sai ya zo lafiya lafiya mana muna fama da gwamnatin da ba ta da amfani gwamnatin umaru wahala da muke yi yunwa ne ya addabe su yunwa ne ga suna suna ta kuka suna fama da rashi to ba ga shikin aza sanwa ba ta ce ruwa ne na aza ni kan gaya musu ya kusa da ruwa don hankalin su ya kwanta su yi kwana sai shi sai na umar sai ce mata to ai shi umaru bai sani ba yanzu shi bai san halin da ƙasar ke ciki ba yake mulki domin zai gaya ma Allah talakawa shi bai san halin da suke ciki ba kuma yake halifa annabi ya fashe da kuka ya zo da kansa ya samu gari da daddare abokin tafiya ya ce kawo in kama maka ya ce ina ya kawo garin shi abokin ya ce na rantse da Allah na ga umaru ya tsuguna kalkashin murhu yana hura wuta da bakinsa hayaki na fita a gemun shi yana hura wuta hayaki na fita a gemunsa ya ce shi ya hura wuta da kanshi shi ya yi sanwa da kanshi ba ta san shi ba ita ba ta gane kowaye ba shi ya yi sanwa da kanshi ya ce ina mishi magana ma bai tankawa hankalin shi ya tashi in na yi magana hankalin shi ya tashi sai da ya gama abincin nan da kanshi ya kwashe ya ba yaran nan ya ce da yaran suka ci sai suka fara dariya ya ce sai na ga sai na umar ya yi ajiyar zuciya ya ce allah na gode ya ce in bai haka ba ya zani da haƙƙi yaran a ranar kiyama ya zani da su ranar kiyama me zan gaya ma allah ita ba ta san kowaye ba ya gama sai ga sayyidina ali da abdullah bin abbasin da suka zo sai suka ce ya khalifar rasulullah ya amirul mu'minina sai ta ce a yanzu amirul mu'minina ne aka ce eh sai ta aza hannu bisa kai wayo na shiga uku yanzu sarki musulmi nake mai irin wannan ya ce baki laifi ba ki daidai don ban sani ba ga shi kin sanar da ni to shi abu da ya bashi tsoro wai bai san halin da talakawan shi ke ciki ba me yasa yake mulki ya Allah zai bashi riko kuma ya ce bai san halin da suke ciki ba to abin da ta da hankalinsa kenan cewa in ya ji alkiyama bai sa abin da zai gama Allah amma su masu mulki sun san halin da talakawa ke ciki amma ina wasu da talakawa daga kansu sai ƴaƴansu kowane mai mulki in basarake ne in na gwamnati ne in kansula ne in ciyaman ne daga kansu sai ƴaƴan shi kawai duk wanda zai mutu ya dade bai mutu ba in ya samu ƴaƴan shi zai tara ma in ya samu ƴaƴan shi zai ba in ya ɗibo ƴaƴan shi zai kai ma aikin banza ka taɓa tara ma ‘ya'yanka abin ya yi tasiri ba ba yi sha duniya ba domin kowane mahaluki kafin ya zo duniya Allah ya masa arzikinsa duk inda Allah ya ce kai bai wuce wurin komi tanadi na za ka yi shi nan zai tsaya daidai inda Allah ya ce ya tsaya kuma da sai za a aike shi yau uban ya mutu uwar ta mutu duk inda Allah ya ce yaro ya kai sai ya kai wurin maraikin nan bai hana ya kai wurin amma sai muka samu shugabanni ba su da tausayi ba ruwansu da talakawa don ba su sani kiyama ba su duniya suka sani ubangiji ya ce zalika mablaghuhum min al-ilmi ya kan sanin su duniya ya alamuna zahiran min al-hayati duniya sun san duniya kawai amma ba su san abin da ke lahira ba da sun san abin da ke lahira da za a ɗauko takobi a aza musu a kai a ce su yi mulkin nan wallahi ba su ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jagoranci da sarka zai tashi cikin kabari ranar tashi alkiyama to adalcin ka ne zai kwance ka a sarkan nan to wani adalci suke da ina adalci makwautan suna kwana da yunwa talakawa suna kwana da yunwa suna nan suna tara abin da ba sa ci abin da ƴaƴansu ba sa iya ci ina Allah ya ce yi irin wannan to ai shugabanci ya zan bala'i wannan ka ɗauko ma kanka ruwan dafa ka alkiyama ba duniya ba ne nan ana gadinka jami'an tsaro na tsaronka alkiyama wani zai tsare ka ne za ka zo da wani jami'i ne zindir za ka zo kuma kai kadai idan basara ke ne dogarawa na tare da shi ran da ya mutu ko dogari guda bai shiga kabari ko an taba sa dogari tare da sarki eh ko an gwada ne ga sunan da yawa ba wanda zai je in mai mulki ne na gwamnati security na tare da shi akwai yan sanda akwai civil defense akwai ss akwai kowa da kowa amma ran da ya mutu shi kadai za a sa shi kabari odile zai bi shi ne ka to gani odile ya ce a ina da bindiga bari bi shi ga me zai faru an taba yi shi kadai zai je to ba abun da zai cece shi alkiyama sai adalci halifa na farko da aka fara yi duniya shine amr bin abdul aziz jikan sai na umar ne shi ne farko wanda ya fara hada hadisi a duniya da babu hadisi shi ya fara hada hadisi da aka taru a ƙasar shi aka ce ana so a zaɓe shi ya zan sarki musulmi sai ce bai iyawa aka ce a'a sai fa kayi ya ce fa shi bai aka ce to mun duba duk ƙasar nan ba mu ga mutumin da ke iya wannan sarautan ba sai kai sai aka taru aka naɗa shi aka ce shi ne sarki musulmi amirul mumini sai ya taso ya zo gida sai zai tara matan shi da 'ya'yan shi ya ce abin kuka ya same ni ku zo ku tanye ni kuka sai aka zauna aka fara kuka wayo wayo wayo ana ta kuka wai an naɗa shi farauta shi da yake ya san abin da ya ɗauko a kai aka yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kwana da kwanaki yana kuka hankalin shi ya tashi ran da ya fara zama kan kujerar mulki sai ya ce a tara duk manyan kasar sai aka tara kowa da kowa sai ce ni umar bin abdulaziz yau ne ne sarki musulmi amma fa ku sani tun an naɗa ni zan yi mulki ne irin na sayyidina abubakar zan yi mulki ne irin na sayyidina umar zan yi mulki ne irin na sayyidina usmanu zan yi mulki ne irin sayyidina ali in kun yarda in yi in ba ku yarda ban sauka aka ce mun yarda kai sai ya ce to a buɗe central bank baitul mali kenan a buɗe aka je aka buɗe ya ce a kwaso duk dukiyar da ke ciki aka kwaso ya ce duk a raba masalakawan ƙasar kowa na fama da yunwa a tara kuɗi banki wa aka aje ma aka raba ma duk talakawan ƙasar ya zauna ya shimfiɗa adalci malam ya dinga adalci ya dinga adalci sai da aka wayi gari kura za ta shigo cikin gari ta yi kiwo tare da awaki wani bai taɓa wani maciji zai shigo cikin gari ya yi wasa da yara ya yi wasa da mutane ya koma daji wani bai taba wani turan da aka rantsar da shi duk da kunama bai taba dalli mutum ba a gida ko daji maciji bai taba sara mutum ba a gida ko daji kura ba ta taba kama akuya ba a gida ko daji duk abun da ke cutarwa ya ba cutarwa don an samu adili adalci ya gaba duk duniya baki daya aka zauna lafiya ba ma daman ka yi cuta don kai ma ka wadata ai talauci ke kawo wasu abubuwa to kai ma ka wadata kowa ya wadata sai aka zauna lafiya lau lokacin da ya fara ciwo na rashin lafiya aka zo aka kewaye shi da aka kewaye shi sai ya fashe da kuka ya kama kuka ya kama kuka yaya ne sarki musulmi me ya same ka ya ce an nuna min alkiyama na ga tashin alkiyama na ga an aza wani babban hema na shari'a yace na ji mala'ika na kira ina halifa na farko sai na abubakar yace sai naga an zo da abubakar ya shiga cikin wurin yace jim kaɗan sai naga sai na abubakar ya fito ya ce an gafarta min an ce in je aljanna sai na ji ana ina umaru shi ma ya shiga wurin jim kaɗan ya fito ya ce an gafarta min ina usmanu shi ma shiga wurin jim kaɗan ya fito ya ce an gafarta min sai na ali ya shiga shi ma ya fito ya ce an gafarta min ya ce sai na ji mala'ika na ce ina umar bin abdulaziz ai jikin shi fara rawa ya ce na kama kuka lokacin ma yana raye sai ya kama kuka ya kama kuka ya ta kuka ya ta kuka saboda an kira shi shi ma da ya shiga heman da aka bincike shi akan mulkin shi sai aka ce an gafarta masa ya je aljanna to wannan kukan yayi ta yi wai na wannan hukuncin da aka yi sanan bai wanda ya rasu ba wanda ya sani wani tsoho yana kauye sai ji ana kuwa wayo akuya kura ya kama akuya sai ce ayya sarki musulmi ya rasu amirul mu'minin ya rasu tun hakura ya kama akuya ai bai raye in yana raye adalci na raye ko da aka bincika zaka ce ai ya rasu jiya ya tafi adalci ya tafi to wa'annan su ne ya cancanci su yi mulki sun san mulki sun san wa'anda suke mallaka sun san wanda ya ba su mulki don su san irin haɗuwar da za su yi da shi gashi saboda adalci ya tafi bai da komai manzara sun salama ko da ya bar duniya alkyabban shi da yake sawa yana wurin jingina an kai alkyabban jingina an karɓo abin da za a ci sai na abakar da aka naɗa shi sarkin musulmi na duniya kasuwa yake zuwa sai ya je kasuwa ya sana'a ya zo ya ci sai na umar ya ce masa a ya za a yi kana amirul muminina kana halifan manzon Allah a ce kana zuwa kasuwa ya ce to ya zan yi ban da sana'a sai sai na umar ya ce bari mu yi maka albashi ba mu so kana yawo sai na umar ya sa aka je baitul mal central bank kenan aka ɗebo kuɗi sai aka sai akuya aka yanka akuyan sai aka kasa naman kashi hudu sai a ɗauki kashi guda sai a ba sai na abubakar sauran kashi uku sai a saida a sake bai da kuɗin bai mal kashi gudan nan shi da albashin shi kuma kashi gudan nan in aka kawo shi bai ci duka shi ma in ya sai da naman ɗan kuɗin sai ya rarraba ma makwabtan shi wanda zai ci gidan shi bai wadatar da shi sai na umar abubakar kenan haka sai na umar ya zauna shi ma duk abun da ya samu al'umma yake ba Umar ma da ke yawo da daddare ya ji mai talakawa ke faɗi akan mulkin shi, mai talakawa ke faɗi akan shi, in ya ji ana sukar shi sai zo ya yi kuka, ya yi kuka, ya yi kuka, ya kwana tuba ga Allah, wai alkiyama an tambaye shi me zai faɗa ma Allah. wani zai faɗi dukkan su haka suka tafi da yake su bayan Allah ne na Allah ne sai Allah ya kawo mu ƙarshen zamani ya kawo mana masu mulki marasa tausayi imani sai a hankali sai ka sami mutum na mulki amma talakawan shi jin suke kamar su kama da wuta kuma ba abin da ya dame su ba wanda ya taba tunanin cewa talakawa na wahala ba sai dai mutum guda ya kwashi dukiyan al'umma gaba daya ya kai waje ya boye wancan ma ya kwashi ya kai waje ya boye aikin kenan shugaban kasa ya iba ministoci su iba gwamnoni su iba ciyamomi su iba dukiyan talakawa ne shi ne suke kwashewa suna kai ma turawa turawan nan suna sana'a da kuɗin suna raba ma ƴan uwansu sai su gyara ƙasarsu su gyara garinsu sai ka ga muna shawar garuruwansu kuma da kuɗin mu aka gyara da kuɗin mu ne da muke kai musu ka taɓa jin bature ya sato kuɗi ya kawo afirka a jiya ka taɓa jin balarabe ya ɗauko kuɗi ya kawo afirka a jiya amma su sai mu kwashi namu mu kai musu saboda mu ba mu san abin da muke yi ba su ba musulmi ba ne amma suna adalci mu ko musulmi ne kuma mu ba mu adalci kuma mu ne ya kamata mu yi adalci Allah ya ba mu arziki wanda bai kamata mu yi wahala ba amma tuna ba mu da shugabannin kwarai sai muke ta fama da wahala sai ka yi azumi abin mu da baki ma zama jidali kuma ibada fa kai eh ibada fa kai shi ko wancan ya tara ya tara bai ma sa abu na zai ba da da sa abu na zai da abin ba don da za a tuka abin a ci da ya ci ya bashi ba ne amfani shi kowane mahaluki a duniya shi kadai zai mutu kuma shi kadai zai shiga kabari ranar da mazarasun salama yadda ya ta buka abu zalim ga farin bai zo ba maza Allah ya zauna sai ce a jama ina abu zalim ga fari sai wani munafiki ya ce a ba ta shi ta hana shi zuwa annabi ya ce ba shi shi bane ba abu zalim bane shi ko bai gida yana dawowa gida ya shiga cikin gida matar shi ta bashi ruwa zai sha na ji madina shuru sai aka ce ai manzo Allah ya wuce wurin yaki ta buka sai ya ce ga ruwanki ban iya sha sai na za annabi wanda bai sha ba kenan haka ya kwaso kayan shi ya rataya da kafa yana bisa doki doki ya kasa ya kama tafiya da kafa manzo Allah na zaune tare da sahabbai sai gashi can zuwa manzo Allah da ya duba ya ce a sai an yakuna abu haita mata la Allah wacce yana iya zamawa abu haita mata abu zalim da fari ashe ko shine da ya zo mazala ce ya aka yi ya ce suna ban na ne yanzu na dawo kuma ko ruwa ban sha ba na ji an ce kana nan annabi ya ce ka zo nan kai kadai za ka mutu kai kadai za a binne ka kai kadai za ka tashi ranar kiyama kai kadai to kuma haka ya faru gare shi abu za daga fari yana nan har sai na bakar ya gama yana nan shi al'adan shi annabi ya ce kada ka kwana da ko kwabo to shi haka yake idan ka ba shi kuɗi ko da ajiya ne zai rabar ma dukkan sahabbai ne bai kwana da kwakwabo haka yayi da sai na bakar haka yayi da sai na umar a zamanin sai na usmanu zamanin sai na usmanu ya zo yana matsalaci manzo Allah aka gaya mu usmanu aka ce ga abu zar al-gafari sai ce a ni ban iya aiki da kai domin na san halinka komi aka baka na al'umma ne don haka ga takarda na baka ka je kufa wajen ma'awiya ka je ka zauna wurin ma'awiya sai ya shirya sai ya zo kufa ya zo kufa sai aka ce ma ma'auya da abu za mu ga fari na ya zo wannan da in an ba shi dukiya ko nawa ne sai ya rabar ma'auya ce ya rabar ya rabar yana zo da masallaci karfe hudu sai ma'auya ba da dirhami dubu ya ce a kai mishi sai aka zo aka ce gashi amirul muminina gwamnan kufa ma'auya ya ce a kawo maka sai ya karba na gode na gode ya godiya sai wayanda suka kai kudin sai suka dawo awa guda sai ma'auya ce a koma a gaya masa cewa dole ya yi haƙuri a yi kuskure kuɗin nan ba shi aka ce a baba ko da aka baka ce a wannan kai haƙuri ai shugaba ya ce ba kai kamata a ba kuɗi ba kuskure sai ce a gaya masa mun rabar da wannan sai dan Allah ya kawo ni kyawa guda biyu ya rabar ya ce to ni ban iya aiki da kai ko ma madina wurin sai na Usman don ni ban iya irin wannan aiki to ya taso yana tafiya da matan shi wanda ya zo tabuka ya sanya annabi annabi ya ce masa sallau halfa man kala la ilaha illallah kai sallah bayan duk wanda yake lala ko da bakin fata ne to ya taso zai koma madina sai shigo wani kauye sai iske ana sallah azafar amma limamin bakin fata ne sai bi shi sallah sai bi shi sallah sai ya sauka garin tare da matan shi ya kwanaki garin sai Allah ya sauka mu garin annoba duk garin sai kowa mutu sai ya tashi da shi da matan shi ya ce to mu ban gari suna tafiya sun zo daji din shi ma sai rasu sai ga matar da ita kadai kuma ya gaya mata ya ce in na rasu kada ki wahalar neman mut- masu binne ni ki tsaya nan inda kike masu binne ni za su zo wuri duk inda na rasu don annabi ya ce zan mutu ni kadai in tashi ni kadai kuma na san ni kadai zan rasu sai ga shi ya rasu cikin daji ko shi kadai tana tsaye ta yi kuka ga ta tsaye tsakiyar daji sai ta haihu wani tawaga bisa doki za su yaki suna tafiya a guje daga cikin ba ta san ko waye ba sai ta cire dan kwalinta sai ta kara haka ta kara haka sai jagoran tawaga sai ya jale ramin doki sai ya tsaya sai ta sake ta kara dan kwali don ko ta yi kuwa ba jiji sai suka jiyo an gudu suka zo ko da suka zo suka tsaya sai ta ga Abdullah bin Mas'ud ne shike jagorancin tawagar lafiya ta ce Abu Zarin ne sahabin manzo Allah gashi nan ya rasu Abdullah bin Mas'ud ya ce sadaqa rasulul karim annabi yayi gaskiya annabi ya ce zaka mutu kai kade za a tada kai kai kade za a binne ka kai kade gashi ko ya faru Abdullah bin Mas'ud ya yi masa sallah nan suka binne shi da kayansa da kayan da ke jikin shi na aka binne shi annabi ya ce ran tashi alkiyama shi kade zai tashi to kaga irin tafiyar sahabbai kenan duk abun da aka bashi bai kwana da shi a bai kwana da kokobo kuma haka manzo Allah yake shi ba da ke cewa masu ƙarya wasu ahli sunna sun raina addini ba su ba da ke kira sunna ba wai ka ga mutum da dan gemu tsuru wanda shi kamar dan kwallo wai shi sunna yake yi sunna wasa ne sunna ne kake yi sunnan ƙarya in sunna kake yi manzo Allah bai kwana da kokobo shi da sunna kai ma ka koyi annabi wani rashin kwana da kokobo amma ka je ka tara dukiyar mutane karkashin filo ka zo kana ga mutane ba kai ilmi lahi min ashe kai da shi dadin to ai to wani ne shedan din ba kai ba saboda masu mulki kowa ya kiyaye kowa ji tsoron Allah ba wasa da Allah ya ganka duniya nan ka je ma hira ina ruwan wani da kai tsakaninka da mutane ma ba ruwan wani da kai balantana kowa ji tsoron Allah don ba wanda bai zuwa lahira na'am
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب wa inna lahu indana la zulfiya wa sunan ma'ab ubangiji ya ce annabi sulaimana yana da kusanci gare mu yana da mu'ami gare mu wa husnul ma'ab yana da kyakkyawan makoma zuwa gare mu kaga Allah ya yarda shi tun farko sura Allah na yabo annabi sulaimana dibi duk mulkin nan da yayi duk irin abubuwan da yayi amma jiya da Allah ke yabo shi saboda ni saboda yayi adalci dibi irin mulkin da annabi Dawud yayi jiya da Allah ke yabo shi saboda me saboda yayi adalci dama ubangiji ya ga masa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi takum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa mun na'a ka wakilin mu domin duk mai mulki wakilin Allah ne duk malami ne wa'azi wakilin Allah ne duk mai kudin duniya wakilin Allah ne Allah ne yakan dauki rigan shi ya sa maka in kai malami ne ilimi kayan Allah ne ya baka rance ne ya baka aro ne in kai mai mulki mulki kayan Allah ne ya baka aro ne in kai mai kudi kudi na Allah ne ya baka aro ne kuma ya baka ne ya jarabe ka za ka yi adalci ko ko ba za ka yi ba idan aka baka ilimi na addini an baka makulai guda biyu makulin aljanna da makulin wuta idan aka baka mulki na duniya an baka makulai guda biyu makulin aljanna da makuli na wuta idan aka baka kudi an baka makulai biyu da makulin aljanna da makulin wuta duk wanda ka bude shi zaka shiga duk wanda kaga kanka alkiyama shi ka bude kuma shi Allah shi zai saka in ka bude aljanna tana maraba da kai in ka bude jahannama tana maraba da kai amma abin da ake so dukkan su wanda Allah ya baka ka yi aiki da shi akan hanyar Allah gwargwadon ikonka ka ji Allah yana gaya mana wa inna lahu inda na zulfe wa usul ma'ab annabi sulaimana yana da kusanci ga Allah yana da kyakkyawan makoma wanda aka tara da masa na'am
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Ubangiji yana ba maza da labarin annabawa irin yanayin da suka shiga da irin halayen da suka shiga in an gaya mata sai a ce wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusuli ma nusabitu ku adaka ya rasulullahi muna baka labarin annabawa ne don mu kwantar da hankalinka amma wannan ana gaya ma annabi ne amma da mu ake manzon hankalin shi kwance kuma duk abin da za a yi ma annabi ai ya fi kowa hakuri amma da mu ake mu ne ake gaya ma don mu yi koyi da abubuwan da waɗannan annaba suka yi yanzu an ba mu labarin Dawuda da irin mulkin shi da adalci an ba mu labarin Sulaimana da irin mulkin shi da adalci to gashi za a ba mu labarin Annabi Ayuba da irin halin da ya shiga ubangiji ya ce wa qur'ana ayuba ya rasulullahi ka ambata ma al'ummanka ka gaya musu ka tuna musu bawan mu ayuba kaga tun tashin farko ubangiji ya ce bawan mu saboda shi ma ba annabi ne kuma shi ma na kwarai ne shugaban masu hakuri ne kaji ubangiji ya tsarkake shi da abdana bawan mu kamar an tambayi Allah to ai bayin kana da yawa wanne ne ka dangana gare ka yace ayuba wadkur abdana ayyuba izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ya ce ubangiji anni masana shaitan bi nusbi wa azab ubangiji shaitan ya shafa min cuta wani yana cewa wadkur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masana duru an arhamar rahim fastajabna lahu wa kashafna bi min durin wa atana ahla wa mithlahu ma huwa rahmatan lana wa dhikra lil abidin lokacin da ya kira Allah ya ce ubangiji lalura fa ya same ni annabi ayuba annabin Allah ne kuma manzo ne a zamaninsa duk duniya sai sun gama ibada na shi kaɗai sai ya gina su na shi kaɗai sai ya gina duk ibadan duniya sai shaidan ya ce a ubangiji wannan bauta da kake ma ayuba da ayuba ke maka ba don ka haɗa mishi kaya bane ka ba shi annabta ka ba shi dukiya ka ba shi ƴaƴa ka ba shi mata ya ba zai bauta maka ba in ji shaidan in kana so ka gani ka ba ni iko in je gare shi ka gani ko zai yi maka bautan Allah ce na salada ka zuwa gare shi je ga shi ai ayuba bawa na ne je ka abu da za ka yi annabi ayuba na da yaya guda goma sha takwas suna cikin ɗaki zazzaune su dukansu da shaidan ya zo sai tura bangon sai far musu su goma sha takwas sai suka mutu gaba ɗaya zama guda lokaci guda Allah ba mu lafiya da zama akwai hadari jama'a Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah zama da kasar mu lafiya lafiya bukatun mu kara da manya Allah ce mu mu da taimakon ka Allah wadata mu Allah ne mu Allah azarta mu Allah ya kare mu za mu karanta sallah wanda za a yau masu kawo mana salamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin